وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع القاسم المصطفى محمد قال ربنا وقالنا اسمنا اسمنا بقية الله في العبد صاحب الأسر والزمان والفداء إن شاء الله رم أوراد suratul bakara daga inda muka tsaya mun karanto ayoyi biyu kan al'amuran riba kuma muka yi tarjama a gurguje lokaci kurima daga aya ta mai tun da saba'in da biyar karanta ta saba'in da biyar mai tun da saba'in da shida a gurguje amma kuma na cikin fassara muka bai to insha Allah tun da mun karanto da yake lokaci na ƙwarya ba sai mun sake maimaita a rubuce dangane da al'amarin riba magana ce mai tsawo wadda tafsiri ba muhallinsa ba ne muhallinsa shi ne fiƙo cikin babin ciniki babin aka je babin nau'in cinikin da suka haramta aka zo kan mabukwatun riba nan za a faɗi meye ma'anar riba mecece riba zan ce mecece riba kuma nau'o'i nawa ne ta fuskoki daban-daban na ciniki wanda yake riba ya shiga aka haramta wannan magana ce mai tsawo kuma za a ɗauki dogon lokaci ana karanta amma wannan muna karanta ayoyin da suka haramta riba ɗin da suka yi magana dangane da shi suka kuma narkon azaba ga wanda ya aikata saboda haka ba za mu shagalta da bayani kan hukunci mai tsawo ba ɗan kaɗan ya wadatar insha Allah duk muhallinsa shine a littafin fito dangane da faɗin Allah ta'ala alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mas mun ambata baya muke cewa wannan kamar kinaya ne dangane da domin idan mutum yana faganniya akan ce jin ya tafi shi to sai zama dai haka nan kuma sai aka ɗauka haka sai zama mutum yana faganniya za a iya cewa bugun aljani wanda haka ba allah ta'ala bai sallata bai sallata shaidanu akan mutane ba har da za su iya bugar da su to amma kuma akwai ruwayoyi da dama da suka nuna haka idan mutum da shaidan suka tafi tafiyarsu ɗaya yana iya tasiri a kansa yana biya ya tafi matafiyan shaidan da saboda ka sai a shaidan ya zama abokinsa ya rika kaɗa shi har da ruwayan da ke cewa mai cin riba ba zai mutu ba hatta jin sai ya taɓa shi ko kuma da ruwan da ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ce yayin da aka yi Isra'ila shi zuwa sama ya ga wayansu mutane in ɗayansu na son ya miƙe sai ya kasa saboda girman cikinsa sai ya tambayi Jibril alaihi salam wayannan su waye sai ya ce wayannan masu cin riba ne sai ya ce an samu shi da wannan aya haula alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai ce wa idahum bi sabil ali fir'aun yu'raduna ala nahi ala nar guduwan washe sai ga su a tabarkin iyalan fir'aun za a rika bijiro musu da wuta safiya da yammaci ya kulu na rabbana mata ta kumusa suna cewa ya ubangiji mu shi yasa an kiyama za ta to ne nuna kaga azaba kafin kiyama kenan abin safiya da yammaci ana bijiro musu da azaba suna ta fatan a tsaye da kiyama su huta to kuma waye sanar da kai in kiyaman ta tsaya kirjin kiyama sai ga abin da suka suka gani a zaman barzahu kuma bayan hisabin ranar kiyama kuma wuta ta fi tsari ko ya zuwa a cikin ayashi daga imam sadiq alaihi salam ya ce ainihin aikin lurba la ya faru min duniya hatta ya tabbatu shekaru ya ce macin rabu ba zai bar duniya ba har sai shaidan ya buge shi zalika wannan hukuma wato wannan zalika yana kuma ga wannan hukuma wa dalilin da zai sa ya zama yana wannan bagamiya bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba don sun ce da ciniki da riba duk ɗaya ne suka ce ɗaya mu da ɗaya duk ta abin nan tagwaye ne tare suke tafi wato da ciniki da riba duk abu ɗaya ne wato suna ganin cewa ainihin kamar inda akan yi ciniki a ci riba to su a wurinsu shi ma riba haka nan ne to allah ta'ala ya ce wa halallahu bai a harama allah ya halatta ciniki ya haramta riba wato kenan wani ya musanta ya musanta musu abinda suka ce abu ɗaya ne wato ba ɗaya bane ɗaya halas ɗaya ko haram to a baya ne dan bayani a gurguje dangane da al'amarin shi ciniki cewa ainihin mutum ya kan ɗauki kasada ne na ya ci riba ko kuma ya faɗi ko riba ko faɗo to in ya ci riba ladan kasadan da ya ɗauka kenan na mai yiwa ya ya faɗi wannan wannan nazarin masu economics ne haka suke gani cewa suna cewa riba ladan kasada ne saboda kunna ya ɗauki kasada bai san ko zai ko faɗuwa ko riba to sun yi ci riba kaga ya samu lada ya samu to amma idan shi ciniki shiga tsakani ne tsakanin mai intaji da mai halakarwa mai intaji shine wanda ya kan fitar da abu mai halakarwa kuma shine wanda kan yi amfani da shi amfanin ƙarshe kamar idan abinci ne ran da aka wurga shi a baki aka taune an gama an halakar da shi ke to amma daga tun daga abin da ya ta samar da abinci din ya aka haɗa kamar duk wasa'il suna shiga daban-daban ka akwai kayan noma akwai kayan kaza da kaza abubuwan da aka tattara da aka abinci da shi to duk wanda suka kawo shi kasuwa su ne masu intaji wanda suka sissiyo suka sayar ma masu siye su na ƙarshe su ne yan kasuwa to ka gani shi ko riba ba haka bane shi riba mutum yana ba da kuɗi ne a kawo masa kuɗi ba tare da la'akari da cewa yana yana da wani kasara ko da mutum ya ci riba ko ya faɗi ba ruwansa shi ne kawai biya shi da ɗorin da ya ɗora masa to kaga sun bambanta ke kaga ciniki ya bambanta da riba ke don shi wanda ya sa jarinsa ya sa a kasara ko ya ci riba ko ya faɗi wanda ko ya ba da bashi da ruwa shi ba shi da kasara shi ko an ko an cire ba ko an faɗi ba ruwansa za a biya shi kuɗinsa da ƙari to kaga ba ba daidai ba ne suke don haka wannan allah ya halatta wannan ya haramta wannan a cikin kafi daga ɗayansu ko imam bakir ko imam sadiq alaihi masalam da kuma ta a cikin tazib kuma daga imam bakir cikin ayyashi kuma da rucikansu su biyu dangane da faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fanta falahu ma sarafa wa amru ila Allah suka ce mau'iza nan yana nufin tuba ne wanda wa'azi ya zo masa yanzu aka ce ainihin yanzu an hana an hana an hana ba an hana riba to in wa'azi ya zo masa ya tuba to yana da abin da ya wuce wato ba ma'anan yana da abin da ya wuce abin da ya karɓa da kafin wannan wa'azin ya zo wa'azin yana nufin har an gaya masa yanzu haramun kuma ya san haramun sai ya bari to shi ke don yi haka ne suka ce sai ya bari wato ma'ana yadda ya tuba bai bai inkari ba tun da ma'ana wa'azin ya masa amfani an ce masa haramun ne daga yau a karɓi riba sai ya hannu ya daina ba kaga ya tuba kenan ba kamar ja'ahu mau'izatun min rabbihi amma mau'iza a duka yana nufin wa'azi ma'ana tsawatar an tsawatar mace an ce kada ka yi to amma in aka da aka ce fanta ya hannu ma'ana kaga ya tuba ya bari ke to shi wannan farahu ma salafa abin da ya wuce yana gare shi ma'ana wanda ya ci da yanzu sai ya amayo sai aka ci a da can lokacin ba a ce mashi haram ba yanzu da aka ce haram ne ba a ce kuma wanda ya wuce sai ya biya ba yanzu falahu ma salam abin da ya riga ya wuce yanzu ya karba ya wuce ba a ce ya siya ba amma nan gaba ba wa amruhu ila Allah al'amarin sai ya kowa al'amarin sai zuwa ga Allah wato yanzu sai da Allah yi wato yanzu tun da dai Allah ba zai kama shi da laifin da bai bai bai san laifi ba kuma da al'amarin sa dai a bar ma Allah ne shikenan ya kare amma ba a ce yanzu sai ya biya ba nan a cikin a cikin kafi da faƙi daga imam sadiq ya ce kullu riba a kan nasu bi jahalatin sun matabu fa inna hu yuqbalu minhu idza urfa minkum tauba duk riban da mutane suka ci da jahilci sannan suka tuba za a karɓi tuban gare su in an san tuba daga wajen su ma'ana sun nadama da sharuɗan tuba sun nadama kan abin da suka aikata da suka kuma bari suka yi niyyar kuma sake aikata وقال هرولى الإمام صادق لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا idan mutum ya da ce mutum ya gaji dukiya daga wajen mahaifinsa kuma ya san akwai riba a cikin dukiya walakin qad ukhlita fi tijaratin bi ghairi halalin kana halalan tayyib amma an cakuɗa shi a cikin ciniki ba za a yi tantance wanne ne riban wanne ne ba riban ba za a can babansa a jahiliya yana karɓar riba ke yanzu kuma an hada da cinikin halas da haram yanzu bai san wanne ne zai tantance ce nawa ne miki darin ruban da ke ciki kana halalan tsayi ba ya zama halal bala ya akuru sai ya ci kawai wa in kana arfa min kushe an ma'azulan annahu riban bala ya akuru ra'asa malihi wal yurda riba in kuma ya san wani abu wani doki da aka ware aka ce shi wannan riba ne to sai ya ɗauki uwar kuɗin kawai ya bar riba wala ya rudda riba ya mai mai da riba wa amma rajulun a fada malan kafiran ad akthara fihi min riba fa jahila dhalika thumma arfa ba'da dhalika wa arada an yanzu ahu fama mala falahu wa yadahu fima yasta'anuhu wa fi to shi ke ya ce kuma amma dukiyar da mutum ya samu mana ta hanyar cinikayya kenan ya san kuma akwai riba kuma bai san mikidarinsa to shi kenan sai ba shi kawo yanzu nan gaba ba zai sake karbar ba ya ce wafi ma'anar akbarun kafir akwai ruwayoyi da yawa akan ma'anan wannan na idan kamar da ce mahallin sa fi ne aka je babin fiƙo har yanzu akwai ciniki cakuɗaɗɗe da aka kumusi kan wanke shi in ya cakuɗa ba a san makidarin ba amma an ka san makidarin haram za ka fitar da shi wa amruhu ilallah al'amuran sanar da Allah wa man ada wanda ya koma bayan yanzu ya san haram sai koma ya ci gaba da karɓar ba wato wannan kamar me ya ce kenan ya ce innamar wato ya halatta ke wanda aka ce masa haramun Allah ya hana sai ya ci gaba da karba yanzu shi yana ganin halaccinsa kenan ya ce halas kenan to fa ulaika sabun nari wa fiha khalidu irin masu komawa din nan su ne yan wuta kuma za su dawo a ciki a cikin kafi a daga imam sadiq an tambaye shi dangane da mutumin da yake cin riba kuma yana ganin halas wato bai san bai san haramcinsa ba ke ya ce la ya zuru hatta ya suba ku mutu abida ya ce wannan ba zai cutar da shi ba sai ya karɓe shi ya da gangan kwallo kan ya san haram bai za a saba mutu amidan fa huwa bil manzilatin lati qala Allahu azza wa jalla in ya samu in ya same shi da gangan ya karɓi ba ma'ana da gangan ya san haram to yana matsayin da Allah ya faɗa wa man adake ula'ika samun na filhar wannan ya shiga ciki a cikin faƙi da oyun na daga imam rada ya ce wahiyar kabiratun ba'adar bayan kar amsar ba kenan a cikin kaba'ir manya-manyan zunubai bayan bayani ya zo ƙala wal istifa bi zalika dukhulun fil kufr ya ce kuma sauƙaƙa wannan shiga kafirci wato kamar istifafi shine mutum ya ɗauka ya ɗauke shi ba a bakin komai ba a ce Allah fa ya bar hana riba ce to eh to amma in mai riba ya da mu ciniki ba riba ai ba zai yi ba masara kaga ya dauki ya sauƙaƙa wannan ya maishe shi kamar ba wai bakin komai ba to wace wannan dukhulun fil kufur shiga cikin kafirci ne domin ya koma ma'anan halasta haram an fahimta akwai bambanci tsakanin mutum ya ci haram da bai halasta haram in ya ci haram ya yi zunubi ne ba in ya ci halas ne to ya shiga babin imani in ya halatta wanda ya halatta haram ya fice daga imani shi yasa ce dukulun hukuma wanda ya istifa biki ma na ce eh an ji an ji haramun an ji Allah ya hana to amma ya za a yi mu ciniki babu shi wai ma'ana yanzu ya ce mene kenan halas ma'ana Allah ya haramta shi ko ya haramta ya ce nan pedro kashani ya kawo wata magana mai dan ban sha'awa bai ya ce kala ba'adul arifi a cikin tafsirinsa a safi wannan ya ce wani daga cikin arifai bai faɗi sunan arifin ba wani arifi wata magana ya ce akalun riba aswa'u halan min jami'i murtakibil kaba'ir ya ce cin riba ya fi munin hali fiye da duk aikata dukkanin sauran kaba'irai wato cin riba ya fi duk sauran kaba'irai fa inna kullum muktasibin lahu tawakkulun fi ma kasaba qalilan kana aw kathira wal ala yana nufin kaba'ir a cikin ciniki wallahu ala tunda yace ya kawo batun kasbi yace dukkan mai iktisabi mai kasbi yana yin tawakkuli a kan abin da ya kasbinsa kaɗan ne ko da yawa kattajiri wa zari'i wal muktarifi kamar attajiri attajiri shine mai sai da sayarwa zari'i kuma manomi da kuma al-muktarifi mai sana'a wanda yake intaji wani sabu kamar ya kera wani abu ko ya sassafa ko ya saka ko irin wa'annan to shi duk wa'annan yana akwai tawakkali a ciki a cikin aikinsa walam yu'inu arzaqahum bi uqulihim ba su taimaka ma arzikokinsu da wayo ba nan uqul yace a nan tunda bai sa wayan hankalinsa ba ya sa ya yi iktisabi ne ya dogara ga Allah wallahi Allah ya ci riba ko ya fadi ke walam walam ta'inu lahum walam yata'ayyan lahum qabla al-iktisabi kuma bai ayyana masu ba kafin su yi kasbi din kafin mutum ya kasbi din bai sani ba mai zai faru kamar wanda ya je ya saro kaya zai zo ya sayar inda za a tambaye shi me zai faru zai faɗa zai iya cewa ya jazamin rimansa daram bai sani ba kila ko faɗuwa ne sannan kuma da za a tambayi mai manomi me za ka girbe zai iya faɗa zai ce yana fata sai dai ce yana fata ya girbi kaza amma tana iya wani abu ya taso ya sami gona ɗin ya zama ba a girbi abin da ake safar na ne kuma ma a yi hasara gaba ɗaya ko wata musiba ta zo ta samu gona ko kuma wani wani albare ko ƙwari su bayyana ko a yi ƙarancin ruwa ko wani abin nan dai shi bi dai bai san ya dai ya ya dai shuka ne da fatan Allah ya sa dai komai ya tafi lafiya amma bai sani hakanan kuma mai sana'a ko da kamar yana sassaka wani abu ko yana sakawa ko yana kerawa ko yana irin wannan duk dai bai san ko ya kammala lafiya lau ko ya ko ya ci riba ko me zai faru duk bai sani wannan bi su su wannan su su su su kafin iktisabin ba su sani ba ko ala gairu ma'alu fil haqiqa shi yana bisa kan rashin sani ala haqiqa za ka ci mishi nawa za ka samu ba zai iya ce maka abin da ya gaske kama kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi aballahu an yarzuq almu'mina illa min haythu la ya'lam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ke cewa Allah ya ki azurta mu'mini sai ta inda baya zato wato mu'mini arzikin sa na zuwa ne ta inda yake baya zato zaka a cikin masu yaron roƙon arziki ta inda kai ji zuru ta inda baka zato to to ina ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ki arziki arziki ne sai ta inda baya zato wato inda Allah zai baka arziki ba yana baka ne jazaman ka san akwai shi kawai dai yana zuwa ne wala Allah ba za ka samu amma sai ya zo to shi haka arziki ya saba zuwa wa amma akilin riba wannan yana wannan ya kawo a cikin maganar shi ya kawo hadisi amma wa makin an koma kan maganar wancan arif yace to amma maciyin riba fa kad ayyana maqsabuhu wa rizqahu wa huwa mahjubun an rabbihi bi nafsihi wa an rizqihi bi ta'yinihi la la tawakkul lahu asla yace amma mai maciyin riba kuwa to shi ya riga ya ayyana ta inda zai kasbin da abin da zai samu ya abarta arziki ya ce zai ba da naira kaza a bashi ka saboda ƙarshen wata saboda ƙarshen wata ya san za a kawo masa shi ba wani kasada tare da shi don idan ma ba lokacin ya yi mutumin ya ce masa ai ciniki ne da dukiyar ka kuma ban ciri ba zai ce na ba ba kawo mu ya ce to ai kayan tijarar ma bai zo ce sayar da gidan ka biya ai haka mai kai da ba ruwansa shi kawai za ka biya shi ne ta kowane hali saboda haka shi ya riga ya san makasabtansa ya san ta inda dukiyarsa zai fito ya kusan kuma nawa ne wa rizqu ya san arzikin wa huwa mahjubun an rabbihi bi nafsi ya an sha makance shi daga ubangijinsa da kansa wa an rizqi da arzikinsa bi ta'yinihi la tawakkul lahu saboda ya riga ayyana arzikin ba tawakkali tare da shi shi asalan tun asali shi ba da tawakkali shi ya san arzikinsa kaza ne kuma zai zo a lokaci ka an gama saboda haka yanzu shi yana jin yana tawakkali ya dogara ga Allah yana tsartsar ko ba zai samu ba ya riga ya zama zaunan ne kawai lokaci kaza za a bashi kaza an gama fa wakalahu Allah ila nafsi wa aqlihi sai Allah ya wakilta shi zuwa ga kansa da hankalinsa wa akhrajahu min hibzihi wa qila'ati Allah ya fidda shi daga kiyayewarsa hibz da qila'atu Allah ya ya ya ya fidda shi daga kiyayewarsa yanzu fahtalatahu al-jinn wa hab wa habalatu sai al-jinnu hauka kenan sai ya cakuda da shi ya bata komai na shi yanzu tunaninsa kawai abin da zai samu an gama shi ba ya tunanin dogaro ga Allah fa yaqumu yawmal qiyamati wa la rabita bainahu wa bainallahi azza wa jalla sai ya miƙi ranar kyama ba wata dangantaka tsakanin shi da Allah azza wajal kasa irin nasu min al-murtabi ina bihi bi tawakkul ba kaman sauran mutane ba wanda suke sun sun irtibadi da ubangijin su ta hanyar tawakkali sun dogara sai abin da Allah yi sauran mutane sun dogara da Allah ne Allah ya ba su ya azurta su shi ko wannan ba da tawakkali ya samu fayakunu kal masru alladhi masahu shaytan sai zama kamar wanda shaytan ya kada shi fa yatakhabbatu sai zama ya sa shi yana bagane ya la yatadi ila maqsadi bai san ina ne zai rufa ba to ka gani wannan wannan wannan wannan fayar kasha ne ce wani arifi ya faɗi wannan wato kun ga ainihin ciniki akwai shi ba kamar yadda masu economic suke cewa kasada ne ba a mu a wurin sai mu ce akwai tawakkali mumini in yana yin ciniki ya dogara ga Allah ko ya ci riba ko ya faɗi yanzu sai yadda Allah ya haka ma masu sauran kasbi manomi shi ma kaza da lokacin da yake shukan sa yake wannan yake fata yake yana sai fata Allah kawo damina mai albarka Allah kiyaye shi mu fari da fara Allah kiyaye kaza Allah duk yadda yana da kudi dai sai da Allah duk ya dogara ga Allah haka ma mai sana'a shi ma duk ya dogara da sai da Allah kaga shi yana da rabita da Allah ko da lokaci ya dogara ga Allah amma banda mai shi mai rubi shi san baya to nan ga sai yadda Allah zai shi rubuta kuma kudin su zaune ne ya ba da kaza za a bashi kaza an ba akwai ƙari kuma ba iyaka da shi ba lalai sai in ya bayar in ya bayar ne ma aikai business akai tijara ko ba a ci riba ba dole a biya shi to kaga shi ba ruwansa shi yanzu yana yana yana yana da yana da tawakkali shi bai da tawakkali sa shi shi ya san dukiyarsa to zaba raka shi kaga wannan kenan akwai hikima a tawakkali din a cikin najin ko wannan ya kawo ko a ilal shara'i ne akan kawo wannan a ce uyun ne amma ba zan karanta ba yana dan tsawo magana shi ma'anin a cikin uyun ahbaru da a cikin abin da imam da ya rubuta ma wani mai suna muhammad bin sanna yana an sa masa wa'yansu tambayoyinsu a kan ilal ilal ma'ana dalili me yasa allah ya haka ba me yasa cikin jirin abin da shi muhammad bin sannan ya tambaye shi har da cewa me yasa allah ya haramta riba to shi imam rida sai rubuta masa saboda kaza kaza kaza amma bayanin na da tsawo ba zan karanta ba idan mutum ya duba uyun abar rida din zai iya gani nan ya ce uyun abar juz'i na biyu shafi 94 babi na 34 hadisi na farko to mutum ya duba zai ga saboda yana da tsawo lalle ba zan karanta ba zai ga cewa ko kowane abu yana da abin da muke ce mashi illa wato dalilin da yasa sanin dalilin da yasa aka ce kowane abu da ka ga Allah ta'ala ce yi akwai dalili in ya ce bari akwai dalili saboda haka hakan da mai menene illan da yasa Allah ya ya wajabta kaza sai a ce masa kaza kaza me illan da yasa Allah ya haramta kaza sai a ce kaza kaza to akwai littafi da ake ce masa ilal shara'i na Sheikh Saduk wanda ya nuna irin kowace shari'a wato kowace doka yi ko bari akwai dalili to mutum ya duba zai ga cewa shi haramcin riba ya nuna kenan ana son mutum ya dogara ga allah akan abin da yake shi ko wanda yake tu'ammali da riba shi ba ya dogaro da allah ba ruwansa shi ba ya da rabida da allah saboda haka gobe kyaman ya taso sai zama da shi da Allah an yi baramba sauran mutane sun dogara ga Allah shi ko ba shi ba Allah sai Allah ya kyale shi da kamar yadda nan shi bai dogara da shi ba to can kuma wawa su da rabanta sai a kyale shi yana baganniya an yi wakilta shi ya zuwa wayansu da hankalinsa kamar yadda anan da wayansu da hankalinsa ya dogara bai dogara ga Allah ba kaga ashe mu a wurin mu ba da bashi mu a wurin mu ibada ne ibada ne mutum ya kamar da ce mutum ya duba a cikin littafin fito don haka ne ma aka yi cewa ba da bashi da ruwa din nan haramun ne tsakanin mumini da mumini bai haramta tsakanin mumini da wake ba saboda addini abubuwa ibada ne ibada ne ai tun da kai in ka ba da bashi da unwanin ka ba da bashi da unwanin taimako ne kuma kana da lada wajen allah saboda haka mene kaga addini kake yi don haka wani abu ne da yake dangantaka da ainihin abin da ka imani da shi to shi ko wannan kan ka ci riba kamar rashin imani tun da shi ya ɗauka kamar shi bai yadda da zai dogara da Allah ba ko kuma bai yadda da akwai Allah zai bashi wani lada ba gobe kiyama to don haka Allah ta'ala ce yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah yana yunke ba yunke ba kai ya ya ya ya takura ya murkushi ya mutsake shi ya zama bashi ke mahaka shi ne a share abu ya zama bashi yana tankware riba wa yurbis sadaqat yana girmama sadakoki wato Allah ta'ala in mutum ya bayar ya ba da riba maimakon ya zama ya ƙaru to sai ya zama ya tankwari in mutum ya ba da sadakoki kuma sai allah ya nunnuka shi saboda shi ma'ana a cikin albarka da kuma a wajen lada shi riba babu albarka a ciki ba nan duniya kuma babu lada a lahira da ma ba lada ne da zunubi shi ko sadakoki bayarwa saboda Allah kenan shi ko akwai karuwa a nan duniya akwai kuma lada a lahira kamar yadda ya zo a cikin lukman da abin ma'ataitun min ribar liyar bu fi amwalin nasu fala yarbu inda Allah wa ma'ataitun min zakatin fa'ula'ika humul mudhif abinda kuka bayar na riba don ya karu a dokiyar mutane to baya karu a wajen Allah amma abinda kuka bayar na sadakoki to a wajen Allah shi wannan ne ake nuna tashi abin yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son dukkan mai yawan kafirci mai yawan laifuffuka nan a dangane da wannan a cikin baƙi da cikin kafi an tambayi imam sadiq dangane da wannan aya sai wani ya ce masa to kad ara man ya akulu riba yarbu malam ya ce a an dukan ga wani yana yana cin riba amma kuma daga dukiyarsa na karuwa gashi kuma an ce nan baya karuwa sai imam sadiq alaihi salam an sa masa ya ce fa ayyu mahqin am haqqu min dirhamin bin habi riba yam haƙuddi wani ƙaruwa ko kuma ce wani lalacewa ya kai dirhamin nirban da yake lalata addini yake tankwar addini ba in ta ba minhu da haba malam wabta in ya tuba ya fasa duken ya tafi ya kuma zama ya talauta wato wani ƙaruwa ga abin da yake rusa addini yawa idan mutum misali yana ganin ya ba da ya ba da ya karɓi riba ya ga dukiyansa ya ƙaru to wani ƙaruwa alhali kuma rusa addini ne wace riba aka ci idan aka rusa addini ga mumini ga kafiri dama ba ruwan shi da addini wanda bai da addini ba amma ga muminin da ya da addini idan aka ce in ka ci wannan zai rusa maka addinin to ya ka gani zai ka ce to mai kaga wace riba ya ci kenan to shi Allah ta'ala kuma yurbi sarakat ma'ana yana nunnun kaladansa kuma ya sa albarka ya sa albarka a nan duniya ya ƙaru saboda albarkar da ke ciki da zai sa masa sannan kuma ya sami lada gobe kiyama a cikin ayashi daga imam sadiq ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa ali ya ce innahu laysa shay'un illa wa qad wukila bihi malakun ghayru sadaqa kowane abu ana wakilta masa mala'iki amma ban da sadaka wato mala'iku na an wakilta kowane aiki mutum yayi sai mala'ika ya rubuta to amma shi sadaka banda wannan sa fa inna allah ya akhudhu bi yadihi wa yurbihi kama yurbi ahadukum waladahu hatta yalqahu yawm al-qiyamah wa hiya mithluhu Allah zai karbe shi ya raine shi kamar yadda ɗayan ku rake rainan yaronsa har ya gamu da shi ranar alƙiyama ya zama girmansa kamar uku akwai ruwayoyi cikin irin wannan daban-daban wani ruwayan ya ce ya ce abin nan mubur wani ya ce fasila wani ya ce filo a rayu filo shi ne ɗan jaririn doki ɗan godiya ɗan ƙarami jaririn godiya kamar yadda da hausa mummunan ma'abuta shanu ne jaririn saniya mai ake ce masa maraƙi ko baka ce dan maraƙi ba ya wadatar maraƙi ma ya wadatar don dan maraƙi yana fin dan karami ke amma maraƙi shi ke to jaririn godiya kuma shi kuma ana ce masa durƙushi jaririn taguwa fa dan karami dan jaririn raƙumi ke me ake ce masa da wasa da larabci fasira fasir saboda ana rabu da kwa don su mai wala Allah da yasa suke ce mishi fasil da larabci saboda shi haihuwa raƙumi kusan ɗan adam yake taimakawa ba kawai taguwa ba takan haihu ne kawai da kanta ba kamar yadda wasu dabbobi suka yi sai da taimakon mutane ana fito mata da ɗan to sai in aka ce fasil ma'ana an raba shi da sai aka ce mashi fasil kuma bisa kinaya akan ce ma har jariri ma akan ce mashi fasil wani lokaci kamar yadda ya zo a ruwaya to amir mumin ya ce ma sa'ad bin abi waqas ya ce a gidanka akwai wani fasir fasir ya ce mishi yana nan shi zai kashe hussein sai ya zama shine umar bin sa'ad shi zai kashe hussein a karba da ya ce saloni kabla an tafi kiloni sa'ad ya miƙe ya ce gashin gemu na ƙwara nawa ne sai ce to mene amfani shi ina gaya maka amma zan gaya maka wani abu a gidanka akwai wani fasiri yana nan shi zai kashe husaini a karbala kuma a gashinka kowane kwaran gashinka akwai shaidani yana tsinewa amma gashinsa guda nawa ne in ya ga dala ya ga maka gashin kanka guda nawa ne ko na gemun ka sai ka karu da mene in ka sani sai amfani ka da mene in baka sani ba sai mene in ya ce masa kwara kaza ne sai ya ce to sai ya bari ya sa mai ya faru shikenan dai wannan wani faru to basir akan kira ɗan ɗan mutum ma haka don haka ne ma a wani ruwa ya ce kama yurbi hadukum waladahu kamar yadda ɗanku yake ɗayanku ke yake rainon jaririnsa har ya girma to sai allah ya karɓi sadaka ɗin sai ya raine shi dinga raine shi sai ta girma a wani ruwa an ce in a wani ruwa ce kama hadisi kursu ne an Allah ya kulu laisa shay'un illa wa kaltu bihi wa kaltu bihi kowa ya wakaltu bi an ya kadiyahu gairi ba wani abu face na wakilta wani yau ya mini lissafin samara illa sadaka banda sadaka ba ana al'alta kifo ni ne zan ɗauki sadaka ɗin hatta annan rajula wal mar'ata ya tasaddaku bi tamratin wa shakki tamratin har mutum kan kai mutum namiji ko mace zai sadaka da dabinuwa ƙwarar dabinuwa ko ma rabin dabinuwa shak ma ba lalai rabi ba tsago ko da ya ne wani abu na dabino bai kan bai kan mana da bai tabbatar mana dabinuwa cikakkiya ba ke wa urbi wa rabbi ha kama yurbi rajulu filwo wa fasilo sai in raini wannan kamar yadda mutum ke rainon dukushinsa ko kuma fasil na shi ban san fasil da wasu ba dan taguwa mai ake jimshi dan taguwa to shi kenan kamar yadda mutum zai dukushi dan doki ne dan taguwa kuma fasil ko mai bahaushe yake cewa ba za a rasa masu mara kuma suna da sunansa ban dai sani ba ne da wasu fayar fayar ka yawmal qiyamati wa hiya mithl uhud sai game da wannan rana da kiyama kamar girman uhud uhud dutse ne a kusa da madina kusan dutsen uhud ma dai kamar ganuwar madina ne babban dutse ne da ana kallon shi ko ina ka tafi wa azama min uhud kuma ya mafi uhud ya ko me mafi uhud girma kaga ainihin a ce an baka misali ana ba misali da abin ana ba mutum misali da abin da ya sani tun da ya san girman uhud sai a ce kamar uhud sai ko aiko wannan dan dan dukushi dan karami ne yanzu ya girman uhud wato idan mutum ya ɗauki ya ba da sadakan tsagon dabino ya tsaga ya bayar fi sabili sai a dunga girman shi abin sai ga shi girman shi kamar uhud ko fiye ma da uhud wal firu waladul faras wal fasir waladul naqa ila fasala an ummi wannan sharhi ne hadisai masu wannan ma'anan suna da yawan gaske na ka kawo su nan a a cikin nuru sakarai waɗansu ba zan karanto ba na yi makin wasu amma ina ganin cewa gara da in tsallake na a cikin nuru sakarai ya kawo nakalar daga tafsirin majma'ul bayan ya ce an roto daga annabi sallallahu alaihi wa ya ce inna allaha yaqbalu sadaqati wa la yaqbalu minha illa at-tayyib wa yurbiha li sahibiha kama yurbi ahadukum mukhrahu kaga mukhrahu ce aw fasilahu hatta inna luqmata la tasiru mithla al-ukh Allah ta'ala yana wannan ci hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa Allah ta'ala yana karban sadakoki yakan ba kun baya karba sai tayyib sai sai tsatsarka wato ba a sadaka ba a yi iktisabin haram a yi sadaka a samu rana sadaka daga halallin kai kai kasbin halas ka samu ko ka samu ta hanyar da ya halatta sai ka sai ka bayar fi sabilillah to shine kake da lada banda ka ci amana ko kai sata ko ka ko kai murdiya ko kai ƙarya a baka ko ire-iren wayan in ka sami dukiya ta hanyar haram don ka yi sadaka baka da lada wannan kada ka yarda da masu fatawan da suka ce haramun ɗinka daban ladanka daban kuma ka ce ya shek in mutum ya yi sata ya yi sadaka ya sai ce eh zunubin sata da ba kuma ladan sadaka to wannan ba addinin da annabi ya zo da shi ba inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba to shi to wala yaqbalu illa tayyib Allah baya kafin sai tsarkaka wa yurabbi hada sahibi kama yurbi adukum mufarru ya tarbiyan wannan sarkan da bayar kamar kai bayar kamar yadda ɗayan ku ke tarbiyan muhur din duk ɗaya da shi da filo shine dukushi aw fasiluhu fasil kuma mun ce dan taguwa ne hatta inna luqmata la tasiru mithlahu kai har loma kun san loma mutum ya bada loma ta kan girma ta kai girman oat mutum loma da aka baya sai zama Allah ya girma loma har yanzu ya girman oat bayan wani misali aka baya ba fi'ilan ita loma ce don yanzu idan loma ta kai girman oat me za ka yi da ita noman tuwo sai aka yi maka katon tuwo haka ne yaƙe za ka yi ma'ana la girman lada ko ba lura ba shi girman ladan za a nunnunka shi nunkin ba nunkin ma'anansa ke za a baka lada mai yawa ainihin ladan loma ɗaya sai ya girman uhud har ya uhud to daga abi hamza daga abi ja'far alaihi salam ya ce allah ta'ala ya ce ana khariqu kulli shay wa wakaltu bil ashiya'i gairi illa salaka ni ne mahalicin komi hadisi kusi ni ne mahalicin komi komi na wakilta wani ba ni ba amma ban da saraka wato ita saraka ne da kaina nake ɗauka in girmamar da ita kamar shikon hadisi kamar yadda kuke girmamar da muhur ko filo ko fasila har ya zama kamar girman uku ko fiye da saboda magariba tana yi da wuri kuma yan ina da kisa suna hanya sun tun ji aka ce a turo su za su operation sojoji za su operation a zaria su hamsin daga jos to kuma yau laraba suka aje kuma operation din kisa ne kuma sun aje za su yi a hanya ne in za a zo tafsiri ko in za a koma insha Allah aniyan su za ta koma kansu a makasan masallacin kano na juma'a ranar juma'a an ce suna nan a kano ɗin kuma suna nan da hankoron za su kai hare-hare wasu masallaci sai dai allah ya fi su kuma sun ce kai tsaye suna ƙarƙashin kwamandan isra'ila ila iya ma'aikatansu masu busassun zukata karnukansu nana karnukansu kan duk awal mara karnukan sun fara haushi sun ce ba su bane amma sun yi kaɗan don bai ɓoye ma kowa ba wake wannan ta'asa Allah ka gane da mu abin da muke karantawa shirin mu da shirin muke ciki ka ba mu ikon aikatawa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه
sauran station lokacin da aka yi magana sai na zaka fata a daga nan ne